يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba dukkanin ranar subdu a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Al-Khattab a darasin littafin at-tajrid as-sarih da hadithul jami' as-sahih yau ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawa shi ya hada mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka wancan satin mun tsaya karkashin babu qaulin rajuli فاتتنا الصلاة وان شيني حديثي نتري أكو دا ثمانين دبيو زام تاشي حديثي نتري أكو دا ثمانين دا أكو تركشن ترجمر باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة wannan babi ne wanda asalin asahihul jami imam al-bukhari ya kulla shi don fito da fitowar da take karkashin hadisin da zai ka a ƙasa shine babu masaya kumun nasu baban da yake bayyana mana cewa masaya kumun nasu yaushe ne mutane suke tsayuwa izara awul imama in sun gano liman inda ikama a lokacin da aka sa da ikama ma'ana a lokacin ikama ta sallah in har liman yana cikin masallaci to yaushe ne mutum zai tashi ya tsaya ko kuma a'a in liman ma bai cikin masallaci to yaushe ne mutum in an yi ikama ko an fara ikama kenan inda ikama inda shuru kenan lokacin da aka shiga cikin ikama yaushe ne ake bukatar ka tashi za ka ci gaba da zama ne sai ladan ya da ikama gaba daya ko kuma a'a lokacin da ladan ya fara ikama ko kuma a'a inda liman ya zo hayya ala sala hayya ala sala ko kuma a'a inda liman ya zo kar iqamatu sala ko kuma a'a inda liman ya zamanto ya gama duka gabaki daya duka waɗannan malamai sun tattauna a ƙarƙashin wannan saboda kenan ihtimali da aka samu a ƙarƙashin kenan hadisi ɗin ke sa imam al-bukhari kenan shi sai kulla tarjaman baban babu masayaqumun nas idza ra'aw imama inda al-iqama kaga cewa masayaqumun nas idza ra'aw imama ya nuna kenan me akwai maganganu na malamai to menene raba gardamar waɗannan maganganu shine sai kulla tarjama kenan wannan babu wa anhu radiyallahu anhu daga abu kasa da Allah kare za a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya ce idza uqimat as-salatu idan har aka yi iqamar sallah uqimat as-salatu kenan tare iqama wala taqumu karku tsayu karku tashi ku tsaya hatta tarawni har sai kun gani idan uqimat as-salatu idan an fara iqama fala taqumu karku tashi ku tsaya hatta tarawni har sai kun gani ma'ana har sai kun gana hudu wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tsare kama sai kuma mutane suka tashi suka yi sai zaman su wani uzuri ya tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a sai a tsare iqama ba tare da an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya yiwa kenan yana da wani uzuri kaga dai mutane su jima sai akwai cutuwa kamar misali irin yadda da lokaci ya sai a fara iqama tana yiwa kuma liman zai kara minti biyar to kaga mutane zai zama mi a tsaye zai zama to kenan sun cutu wannan hadisin imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabul azan babu la yas'a ila salati musta'jilan mutum ba zai tahiya ba sallah da gaugawa a juma'a babul mashi ila juma'a baban da yake bayyana yadda mutum zai tahi zuwa sallar juma'a malamai sun tattauna dangane da idza uqimatus salatu idan an bata kenan lafuzza waɗanda suke na iqama la taqumu hatta tarawni kar ku tashi ku tsaya har sai kun gani akwai ruwaya ta ibn hibban wanda ya sarraha a cikin sada hatta tarawni ma'ana hatta tabsuruni kharajtu har sai kun gani kenan hatta tarawni kharajtu har sai kun gani na hutu saboda haka la taqumu hatta tarawni kharajtu fa idza ra'aytumuni kharajtu faqumu kar ku tsaya sai kun gana hoto in kun gana hoto nan sai ku tashi ku zauna badar din al-aini a cikin umdatul qadi yace wa qad salafa salaf magabata sun tantauna masa ya kuma nasu ila salati yan tare kama yaushe ne mutane za su tashi su tsaya in har liman yana a cikin masallaci فذهب مالك وجمهور العلماء امام مالك ده mafi rinjayen malamai su sun tahi ila annahu laysa liqiyamil muhaddun babu wata iyaka wajen tsayuwa shi yasa cikin muqama imam malik ya ambata cewa babu wani abu wanda aka iyakance dangane da wannan saboda haka kowane lokaci ma mutum yakan iya tashi abu ne wanda yake wasi sai ce lakin istahabba amatu min qiyam idza qadara al-mu'adhdhin fil iqama amma mafi yawan malamai suna ga mustahabi ne da an ware kama kawai ka tashi ka tsaya kar ka zauna ana yi kama kai kuma kana a zaune imam malik ya ce ana iya barin mutane sun sha bamban wani yana da nauyin jiki wani kuma yana da shakwakin jiki kenan ba tare da an iyakance ba cewa da an ware kaza ka tashi anas bin malik allah ƙara ra'a gare shi shi kuma yana cewa idan qala al-mu'adhdhin qad qamat as-salatu wa kabbara al-imam in Allah ne ya ce karka mata salatu anas ya ce kenan lokacin sai ka tashi ibn abi sheba ya haka to daga suwail ibn ghafala haka qais ibn abi hazim shi ma haka sa'id ibn musayyib shi ma kenan haka umar ibn abd aziz idza qala al mu'adhdhin Allahu akbar yace in mai kiran sallah yace Allahu akbar wajaba al qiyam anan wajibi ne kuma sai zaman to kenan ka tsaya kenan da yawar Allahu akbar Allahu akbar yace to kawai wajibi ne sai ka tashi وإذا قال هيا على الصلاة إيه سلالت السكوك إن يتي هيا على الصلاة إيه سليل السكوك وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام إن يتيجا كما سي ألوك سي الإمام سي كبر يتي وذهبت آمة العلماء إلى أنه لا يكفر حتى يفرغ المؤصل من الإقامة أما ما في رجاء معلمي تنتهي أكن جواب زي كبر با har sai lokacin da kenan ladani ya ida yin iqama daga urwa bin zubair kamar yadda yake cikin musannaf shi ma haka yake hatta ya kula mu'azzin qad qamatis salatu har sai inda ladan yace qad qamatis salatu a lokacin sannan zaka tashi ya ibn wasab yace idza faraga mu'azzin in ladan ya ida to a lokacin shikenan ibrahim an-nakai shi ma ce idza qa idza qamatis salatu kabbara da an yi kama ne kai shafi'i da wasu jama'a daga yan mazhaban shafi'iyya suka ce ba so ba mutum ya tashi ya tsaya har sai lokacin da ma aka da ikama duka baki daya kuma wannan shine magana Abu Yusuf ɗaliban Imam Abu Hanifa haka kuma daga Imam Malik Allah ya tsanshi da rama yace as-sunna fi shuru'i fi salati ba'da al-iqama sunna mutum ya tashi ya tsaya sai bayan an gama ikama Imam Ahmad yace idza qala al-mu'adhdhin qad qamati as-salatu illa dan yace qad qamati as-salatu a lokacin ya kuma sai mutum ya tashi shi ma haka malam zafar yake idan qala al-mu'adhdhin qad qamati as-salatu marratan in yace qad qamati as-salatu karan farko yace sai ka tashi ka tsaya wa idza qala thaniyan istatahu abu hanifa da muhammad ibn hasan ash-shaybani su kuma ya kuma ni sistafi idza qala hayya ala as-salah su kuma an ce hayya ala as-salah in yace qad qamati as-salatu a lokacin kuma kabbara al-imam a lokacin kuma sai zaman dole iman yayi kabbara shi yasa ibnu rushd al-hafiz a cikin littafin shi bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid bayan ya kawo sabanin da aka yi cewa wasu suna ganin cewa kawai da zarar ladan ya ware iqama zaka tashi ka tsaya illiman yana cikin masallaci wasu kuma suka sai akan ce a'a inda yake qad qamatis salatu wasu kuma suka sai akan ce inda yake hayya ala salatu wasu kuma suka ce sai inda yake da sa to dai tattaro duka waɗannan maganganu sai ce amma abin da yake asali wancan hadisin idza uqimat as-salatu fala taqumu hatta tarawni yace in har ya inganta kenan shi ibnu rushd al-hafiz sai ce in har ya inganta to shine mai raba gardama a cikin tattaunawa da aka yi kenan in har hadisin cewa idza qimatus salatu fala taqumu hatta tarawni ya inganta to kaga hadisin karshen karfi ne kenan wajen inganci kaga kenan zancen inganci bai taso ba tun da karshen karfi ne a wannan bangaren to kaga menene shi ma ra'ayin abin da ya rinja cikin dukkanin maganganun na malaman wancan dai hadisin na idza qimatus salatu hanabila sun tafi akan cewa su ma kenan mutum zai tashi ya tsaya in har liman yana cikin da aka ambata tsarika masa salatu sai dai abinda suka dogara hadisi ne wanda imamul bai ya fitar da shi to kuma a hadisin akwai rawikin da ake ce ma hajjaj ibn farrukh majhuli ne kamar yadda ya haya ibn ma'in ya ambata haka ukaili shi ma ya ambata haka jarul qutni ma ya ce masruk ne hadisin da kenan bai ya fitar su shine madogararsu shi hadisi abin da yake nuna kenan ba za ku tashi ba sai da aka ce farka masa sala to shi hadisin dogaran cewa ba za ka tsaya ba he an ce farka masa sala kenan hadisi ne wanda bai haƙi ya fitar da shi sai dai shi hadisin kenan bai tabbata ba babu yadda za a yi shi karan kanshi ma bai tabbata ba ina zai iya mukawama da wannan wanda bukari ya fitar idza qimatu salatu fala taqumu hatta tarawni wanda kuma ibnu rushd hafid yace in har ya tabbata to kenan shine raba gardama a cikin mas'ala din kaga anan gurin maganganu ne waɗanda suke mabambanta to amma menene madogara duka asalin maganar wannan hadisi wanda yake marfu'i shi yasa imam al-bukhari sai ce ma mata yaqumu an-nas idza ra'aw al-imam 'inda al-iqama wa anhu radiyallahu anhu qala qala idza qimatu as-salatu idan har aka tsaye da sallah fa la taqumu hatta tarawih to in kuma waliman yana cikin masallaci kenan salat kenan tunu kuna tare da shi ko na lokaci mami kana iya kenan ka tashi to in ka kayyade da he an zo karka masa sala in madogara wancan hadisin ne wanda bai haƙi ya fitar to kuma kaga hadisin shi ko malama hadisin sun bayyana cewa mi hadisi ne wanda yake bai tabbata ba in kuma hallau madogara cewa a asar daga magabata kamar misali asar na Anas Allah ƙara yarda a gare shi kamar wancan abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya sahi akai to shi kuma kaga a nan gurin kenan ya ci karo da wannan hadisi wanda yake marfu wanda Ibn Rushd afi da yace in har ya tabbata to shine raba gardama kenan sannan kuma kaga sauran malamai su ma sun sahi akan kenan wani ya ce an zo hayya ala sala wani ya ce an zo kaza kaga sai aka samu maganganu wanda suke mi mabambanta karkashin wannan irin wannan masail fiqhiyya zaka samu cewa so da dama wani lokacin akan samun fatawa ta musamman manyan malamanmu ko dai waɗanda suke mu'asirun ko wanda suke magabata kamar yadda misali nan ga sha a cikin sabai ma ga kan abin da suka tafi kuma sabai ya aka samu wanda su kuma sabanin wannan suka tafi a cikin tabiya aka samu wanda suka tafi akan wancan kuma a wasu tabiya aka samu ga wanda haka aka zo a mutaakhirun to ai labudda hal a mu'asirun mami kaga labudda zaman to an samu wannan sabanin to amma in ya zamanto wani malami daga malaman da suke rayuwa da mu ya tafi akan wata mas'ala sai aka samu wasu daga ɗalibai su kuma saɓanin wannan shin wannan yana nuna kamar su ɗaliban ba su girmama ba malama a'a ai asali saɓanin yana da tushe sai can sama saboda haka ɗalibin girmama malami ne shi kuma ɗalibin sai ya kalli abin da ya hanga a matsayin a matsayin gaskiya amma duk lokacin da shi kuma ɗalibi sai ga ga gaskiya sai ta kalidanci da cewa a kamar su malam wane malam wane manyan malamai in nayi haka ai na saba musu to kaga yanzu bayan gaskiyar ta bayyana to me bambancin ka da masu ta'assubanci wancan wanda kuma kaga kwata kwata an yaki ne ta'assubanci in har an ce kakka ta kalidanci kai ta'assubanci akan waɗancan a'immatul mazahib to kaga min babi aulami malaman da suka zo baya min babi aula malaman da ne suke rayuwa to in ku aka samu wani ɗalibi shi kuma ya fara fama fatawar waɗancan malaman ba wa ya nuna ba shi ɗalibin ya kai kusa-kusan malaman a ilimi in an samu manyan malamai sun ba da fatawa a kan wata matsala sai kuma wani ƙaramin ɗalibin su sai halafa musu to wannan ba ya nuna ba ya zo ka faɗa da ka faɗa da su a'a har yanzu ne na na a ƙaramin ɗalibinsu wanda su tuntuni matsalan la'alla shekara arba'in baya sun bi ta kan matsala la'alla abin da shi yanzu yake sahiya a kai su sun jima da suka fi ta wannan hanya ke to wannan shi ne abin da ya kamata dukkanin ɗalibin ilimi ya sa a kan shi irin wannan abin shi ya sa kenan sai muka ambata maganganun magabata a ƙarƙashin wannan ɗalibin ilimi kuma bai da gumutsi a iri-irin waɗannan masail ke in har kayar ana saba ma imam abu hanifa ana saba ma imam malik ana saba ma imam shafi imam ahmad bin hanbal akan wata matafiyar da suka ɗauka wanda kuma wasu ya suke da sabanin tasu kuma ya zama wanda suke da sabanin tasu su ne suke da ƙarfin dalili so da dalili ne kawai ake bi wannan kenan shine a ƙarƙashin ita wannan matsala ɗin Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka kenan in kaga wani shi kuma ya ce karga musu sana ka san mi ga madogara shi wani da aka ce hayya ana sana ka san mi ga madogara shi wani da aka ida ka san mi ga madogara shi kai kuma ga madogararka shikenan babu wani matsala babul imam ta'arudu lahu alhaja ba'da al-iqama babul imam ta'arudu lahu alhaja ba'da al-iqama to wanda kuma kaga mahimmancin zuwa makaranta to yanzu shi wanda bai zuwa makaranta yake abun ma kala kala ne eh wasu ma yake kawai abun ana raba kan mutane to amma wanda yake zuwa kaga baka da wani matsala duk abin da kake kana da yaqini a ciki kaga dadin ilimi babu imam ta'arud da wal haja ba'da al-iqama wannan babu zai bayyana mana hukuncin al-imam limami ta'arud da wal haja wanda bukata ta fujiro mai bada al-iqama bayan an yi iqama liman ladan ya san kayo liman kamar yadda sayyidina bilal radiyallahu ta'ala anhu ya ka haka nan ya san kayo manzo Allah sassan sai fara iqama to kuma wani uzuri kaga yana iya tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ni ko kuma ya ji motsin wuta wuce sai fara iqama to shi yasa ya manzo Allah sassan ce to kenan in an yi iqama kar ku tashi sai kun gani saboda za ku iya tsayawa wani uzuri ne ya tsaye da ni kuma yin ku juma a tsaye kaga ga jima tsayuwar da kuka yi kuma ga shi an shiga sallah shi yasa in har ba a gaba liman ladan yana iqama amma liman bai cikin masallaci to kawai za mu ci gaba da zama ladan ya yi da iqama shi mu dai muna zaune ƙare iqama zai sa mu tashi mu tsaya in liman bai nan a'a kiran mi zai sa mu tashi mu tsaya ganin liman amma ma da mu bugun mu ga liman ba to ba zancen mu tashi mu tsaya irin ayyana yadda za ka yi a tsaya jirgin jirgin ana leƙa kuma da ce kai bai mazo ba to kuma zai yi yiwa alwalaci ta warware kaga ana jira to yanzu he bai ka ringa koki kaga daga nan kuma abu kenan bai nan ba amma limai yana cikin masallaci khalas wannan kuma kenan babu mushkila ana to yaya hukuncin in har liman bukata ta zo mai bayan an yi ikama liman ya tare ikama ya shiga zai yi sallah sai ta bukata ta kama shi to yanzu ya ne zai عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه an yi iqamar sallah wa nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan annabi sallallahu kuma yana gana da wani mutum fi janibil masjid a can gefen masallaci fa ma qama ila salati hatta nama al-qawm fa ma qama ila salati annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayan sallah hatta nama al-qawm har sai da wasu ma barci har kawkan an yi iqama ko ana jira nan sallallahu alaihi shigo sai wani ya tsaya ya tsare magana ta kuma shi mutumin bukatar shi muhimmiya ce la'alla zai musulunta la'alla ana ilmantar da shi wani abu zai wada wani kwari la'alla kaza kuma sai rike manzala sallallahu alaihi wasallam su kuma tunani ya kama ana jira ana jira har barci fara daukan wasu mutane ba laifi bane ba kenan an yi ikama liman sai wani uzuri ya tsaye da shi zai shigo masallaci sai aka ce alaga ta malam ga wani zai musulunta yanzu kaga he tsaya da wannan mutumin aka samu tibiyar za ka yi sahaba abinda kawai ba mutum ɗaya ba abinda kawai ba shi ɗaya ba dala ku shiga ku ba mu sai ka ce dai a ƙauye kaga sai a yi abinda sai ka ce dai irin malaman ƙauye kana nuna kamar kai kaɗai ne ka san abu sai ka ce ana ta wadin maganganu ya kaga limakin da ya shigo shi ma sadda kai kan shi a sadda zai zo shi ɗan shigo kai kallo ne harare shi eh mun zai iya shiga bara idan ya su talata na yana ji rajulan shi ai wanda aka wakilta ai amana ce nauyi ne بجانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم bai tsaya ba sallah har mutanen su kai barci wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi kitabul azhar babun babul kalam idza uqimat as-salah ma'ana yana nuna mana da yi ikama ma aka zance ba laifi bane ba balantana ma ce a karkawa balantana ce a dole su sau akwai wani lokaci wani malami aka tambaye shi wai malam bayan yin ikama aka ce a daidai su sau yace wannan wata sabuwar bid'a ce yace wannan kuma dai wata sabuwar bid'a ce bayan ikama kuma a ce a daidaita sahu yadda wani wata sabo bid'a ce to kaga ba ma ya ce a daidaita sahu ba ana ma iya wani zancen ma da ba na sallar ba bayan an riga an yi ikama a yace zani babu kulil najwa tsawaita kuma ganawa kaga misali sai aka dade har suke barci kenan dai abun muhimmi ne ba laifi bane ba wannan eh a ba sake ba ba yan sake ba eh da wancan ce zai a ba ba ba ba a ce ba ta ba ce ba eh eh eh akwai malaman da suke ga in an samu jinkiri kuma ya sake eh a ba ya maimaita ba wannan dai tsawon kwan ita ce eh shi yasa ce ba da iqama bayan iqama shikenan kawai sai a tada sallah eh ko magana ta shigo eh su ce yan sake eh to ka gani ayo na kuskure ne tunda a wancan he ce babul kalami idza uqimatis salat ai kaga an yi iqamar sallah kuma nan sallah sai ke gana da wa'ancan ka gani sannan kuma tsawai tsawai ta ganawa din yanda ganawa ta dauki lokaci ka gani yadda ta ɗauki lokaci saboda mahimmancinsa babu wujubi salati babu wujubi salati da jama'a wannan babu zai karanta da mu wajibin sallar shamu shi yasa asalin sahih ya kawo kenan asari daga Hassan Basri yace inna hatu ummuhu anil isha fil jama'a shafaqatan alaihi lam yutiha in ma ayyar mutum tace mai kai je sallar jam'i ta isha dan tana tausaya mai ce ba zai mata biyayya ba alhali kaga azumin nafila ne zai mata biyayya amma mutum ne ma ya saboda ni saboda farilla ce a farilla kuma babu biyayya a cikin kenan barin abin da yake farilla kamar yadda Hassan Basri kenan ambata ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi bi yadi na rantsi da ubangijin da raina ke hannun shi wannan rantsuwa ce ta wazalar sarsan da yakan yawan irin wannan rantsuwa tana yawan maimaituwa laqad amamtu an amura bi haqabin suran kadan na himmantu akan in yi umarni da yin karare kirare a yau itace fa yu tatab aje a yau itace thumma amara bis salati sai kuma in yi umarni da sallah fa yu'adhdinu laha a kira sallah thumma amara rajulan sai umarci wani mutum fa yi umman nas yawa mutane limanci thumma ukhalif sannan kuma sai in sahi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ila rijalin in je zuwa ga mutanen da ba su halarta sallah fa uharrid alaihim buyutan ukon na musu gida da jinsu wallazi nafsi bi yadi na rantsi da ubangijin da raina ke hannun shi law ya alamu ahaduhum inda wanda ba su zuwa sallah sun san ɗayan su ya san cewa annahu yajidu araqan zai samu wani tantakwashi saminan wanda yake mai tsoka aw mirmataini ko kuma da ya san cewa zai samu wani gurin shagala wani gurin barata guda biyu ko kuma mirmatsai ne kenan waɗansu kofazai guda biyu ko kuma waɗansu ƙwabri guda biyu hasana kai ne waɗanda suke masu kitse la shahidar isha da ya halarci sallar lisha wannan ya nuna mana wajibcin sallar lisha ce sa manzo Allah sassa ya ce laqad amantu na niyyar kenan in sa a tada sallah in wakilta wani maimakon ni in yi sai in koma gidajen wanda su ko basu zo ba dan da tana tada sallah kaga duk wanda baka ganshi ba duk wanda bai zo ba kenan yana gida to sai in je din kokko na gida da jin nasu duka baki daya saboda mi hatsarin rashin zuwa to kaga wannan narkon wannan niyyar ramazana ta sai na musu wannan uba sai nuna wajibi ne inda ba wajibi bane ba ba zai ce na niyyar in yi haka ba shi yasa ibnu ummi maktum Allah karin ra gare shi lokacin da ya zo ya nema ga manzala sallallahu a musu uzurin ya dinga zama a gida saboda illoli ya dinga sallah a gida saboda yanayin madina wasu namun dawa da waɗansu ƙwararruka kenan mace sai da sauransu manzala sallallahu ya juya ce kana jin hayya ala salati sai ce a bana ma uzuri baka halarce ta to kaga wannan makaho kenan ba kowa ke zama ba tare ya ce sai wanda yake kenan munafiki shi yasa ibnu mas'ud ibnu mas'ud Allah ƙara yarda a gare shi yace lalle Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunna ta shari'a yace kuma yana daga cikin sunna shari'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo da ita sallah ta jamu yace babu wani a cikin ku face yana da masallaci in a gidan shi inda za ku bar masallacin da aka yi na al'umma kowa dinga sallah a gidan shi to da kun bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ku har kuka bari to kuma ko halaka to kaga ba a yarda ba ga dukkanin wanda yake mai lahiya ya ji sallar da su ba asari daga sayyidina Umar Allah kare yarda gare shi yake cewa a narka dalma a dura su a kunnen mutum ta toshe kunnen shi ya yi mishi sassabci da sauƙi kamar ya ji hayya ala sala ba tare da ya je masallaci ba wannan ana zancen in ka ɗauki wancan lokacin masallatan nawa ne tahiyar da za a yi zuwa masallaci amma yanzu a duk wanda ya hoto da gidan shi yan taku ne za ka yi kawai akwai masallaci ya isa abin kumiya a ce lasifikan masallaci ta shiga gidanka za ka iya jin kiran sallah ashirin amma ba same ka ba ka zo sallah wanda ƙa'ida yau in ta kumce ma ya kamata ka ɗau mataki gobe ya kamata ka ɗau mataki jibi amma a ce yau gobe haka duk abin ya ta faruwa haka da kuma baka ji ba a jikinka ko oho sallar asuba baka zo ba yau baka zo ba gobe kuma baka ji a jikinka ba to kaga wannan ya ishi mutum musiba babu musiba sama da wannan musiba sabai mu sai rasa ta'aziyya ake mi ana jajanta amma kaga ka rasa daya biyu baka tunanin tuni ka shiga layin munafikai saboda wani sahabi ya ce na ga kanmu zamanin manzara sassan ba kowa bane bai halarta sallar asuba face sai munafiki kuma wanda munafincin shahili yake sanannen munafiki shine kawai ba ke zuwa to kaga sallar jam'u bayan raba namiji ya zama to zai sallar jam'u shi daga manzara sassan ce babu wani kauye ko wani alƙarya wanda ke da mutum uku ba tare da sun sai da jam'u ba face sai shedan ya yi rinjaye a gare su yace ina umarta ku bil jama'a da jama'a fa ina mata akula zibul qasiya kura tana cin dabba da ta zaman to tawari sallar jam'u wajibi ce shine kauli wanda yake rajihi mutun ya halarci sallah ta jama'a kowane salloli ga baki daya in ku halarta rasa wata a cikin jam'u to kai duk kokarin da zaka yi ka tabbatar da cewa kenan ka samu a wani waje kin wanda yake na daban shi yasa aswad bin yazid annaqai Allah ya shi da rama in sallar jam'u ta kurce mishi sai gauga ya je shi wajen wani masallacin na daba ga misali nan he karata karye takwas ne to he ka kama shi kai gauga sai ka je wani masallacin kai Anas ibn Malik ya zo ya rasa jam'u ya yi kiran sallah ta da kama ya samu aka yi jam'u saboda muhimmancin kaga jam'u da kuma hadarin barin sallar cikin jama'a wannan wajibi ne daga wajibobi ga haƙƙin mazaje na eh sai can yayi yadi in dai ba bida ba ce mukaffira ai ya halitta bi wanda yake mubtadi sallah sai dai bida al mukaffira ce maimakon yayi shi kadai sai dai in kana zancen kuma ka san da bambanci da dan bid'a da kuma wanda yake bai da sallah ka gani misali wanda rukunne ba su zo ba ai kaga sallar shi ba ta yi ba to kaga da bambanci da wanda zaka zo ka bi shi babu dumani a cikin sallah babu suka arkaci wannan wa yake dan bid'a ne waye shi ho bai da sallah sau da wancan da ya zo yi sallah magana sassacen irje fa sali fa inaka rabbi sallah sake je ka sake ba kai ba sallah duk sallar da ba a samu ba cikakken kenan dagowa daga ruku'u ka miƙe ne dagowa daga sujada ko san kurciya kaga wannan sallah ba ta yi ba to kuma kana sana ka zo ka bi irin wannan sallah din baka da sallah ya za ka je ka kai sallar da babu ita wadda ka zo ka yi wadda ita sallar ta yi sai dai fadla ce karanta ita kuma wancan sallar ba ta yi ba ba zancen ma fadla ba shi ita wancan sallar ba ta ma yi ba to irin wannan limaman kuma akwai sa Allah gyara halinmu da halayensu wanda za ka za su zo su yi sallah kawai da gauga kanka Allah wa kawar Allah sami Allah liman hamida me yasa irin wannan abu saboda Allah ne ce fa khalafa min ba'di khalfun adaa'u salata wa tabu shawat so kai rawu hayya su wannan limaman zamun su alamar karshen duniya ce kuma kakka yi mamakin masallatan su suke cika hallau dama ai irin wannan su suka yi yawa a wannan inda yanzu za ka buɗe masallacinka ka dinga sauri in asham ce ka gwada ka gani suke mutu da Allah wa gorona za ka ga masallacin ka duk garin da tsaye ko ne cika saboda ai iri iri wannan sun yawa ko a kasuwa misali irin sallar dan kasuwa da yake cewa biri ya yi sallar dan kasuwa ka gani to irin masu wannan sallar ai an hiska masallatan to mene ne yasa saboda ai alama karshen duniya ce duk bara gurbi su ne za su yawa ka ji abin da yasa irin wannan abin kar ka yi mamakin ka ce to ai ana cika ana kasa a ai masu tsaya su yi da tsantsi yan kaɗan ne yanzu an wuce matakin ba wai sai ko kaɗai izala ba ne kowa mutane ne masu yanda wanda ba izala bege yi zai je inda yake sai samu sallar shi da safiya saboda ya in imani ya rasa zuciya shi sai goyo shi wannan sallah wanda za ka yi ta ba wani tsoron nan da za ta ƙara ba ka gani an yi taho gaban manzala sarasa annabi sarasa ya ce ba sallah ba ce ya ce lau ma ta ala hada la dakhala la inda ya mutu yana irin wannan sallar da ya shiga ba to kaga duk sallar da abu ne ho a hili an karanta farillolin sallah kowa san farillolin sallah kuma ya san in ba farilla ba sallah to ya za a ce kafin mutum ya miƙe cikin rukuku hallau ya koma sujada kawai kan kashe kai kaje shi ne a dago wata irin sallah ce haka kuma kace sallar ta yi yo kai ne ka koyi sallar sallar nan malaika jibril alaihi salam ya zo koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai hau minbari ya koya ka kuma aka wani ka'idar ta to wannan amma ka rasa a can sai kuma ga masallaci can na wasu waɗanda suke aikata wasu bidiyoyi a hili in dai ba bid'a su mukaffira ba ce ka je ka bi su ya kai sallah ka kai kare to irin wannan kana samu wanda wani ya zo ga masallaci ana sallah da safiya to sai dai akwai waɗansu bid'o'i da ake a gurin sai kwamace ta sallace a gida shi kare shedan zai ribace ka yanzu daga nan shedan zai sama ma ka dinga jin kawai kowa ma bai da tsoron Allah kai ne kake da tsoron Allah daga nan sai shi dai fara sama ka zai ka halaka bayan fadlin salatul jama'a fadlin sallar jam'i bayan an wadu wajibcin sai fadlin an ibn umar radiyallahu anhu amma yan bid'a al mukaffira ce wan kabi shi to duk wanda ya buka huri sallah bai da sallah ita sallah duk wanda in yayi sallar shi karan kanshi sallah in dai yana daga ahlul qibla in yayi sallar shi sallar shi tayi to kabi shi sallah ta tayi amma mutumin da ana sababar musulunci shi ma yanzu gaban masu aqidar haqiqa kaga wannan baka zo baka bi shi sallah duk wanda yana da itikadi akan irin wannan aqidar in ka bi shi sallah baka da sallah ko kuma ka san cewa wannan mutumin yana aiki da aljannu in ka bi shi sallah kai baka da sallah ka san cewa wannan mutumin mai ruhane ne ana ma mai sallah ka san cewa wannan mutumin ga aikin shi da aljannu yake aiki yana da aljannun da ya samu tasakhirun yake ta'amuli da su wanda kuma mutum ba zai ta'amuli da aljannu ba sai sun fidda shi daga musulunci to kaga babu yanda za ka zo ka bihi sallah saboda horewa aljanni ka hidimta aljani wannan hususiya ce ta Allah Suleiman alaihi salam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sai ce laula da awta akhi Suleiman ba dan addu'ar dan uwana ba Annabi Suleiman da na daure ka to kaga irin wannan limaman da ka san suna wannan baka bi su ba sallah ka gani ko kuma ka san cewa wannan tabbas tabbas mai da'awar ilimin gaibi ne ana zuwa ana zama ya duba ma wance duba ma wancan to kaga shi karan kanshi ma ana saba ba akan wanda ma je gurin shi tukwana ana magana kan sallar shi kuma balantana shi shine ma dagutu ka zo ka bi dagutu sallah to kenan bid'o'in sai ka rarrabe tsakanin sai ka tsaya ka leko ci bid'a ce mutumin yake ba fadar salatul jama'a an ibn umar radiyallahu anhu amma kawai mutum ne kaga yana da wasu mukhalafat akan abin nan wadansu bid'o'i da yake yi shikenan wannan kenan kana iya ka bishi sallah babu mushkila matsayin fasiki ne zai fasiki sallah kuma ba laifi bane saboda yana mushahara kenan da aikata sabu a hili to wannan kuma bin fasiki sallah ba laifi bane amma bin kahuri sallah ba wannan kawai kahuri sallah baka da sallah amma fasiki sallah ta yi ka gani saboda mi yana aikata abubuwan a hili kaga tunda ita bid'a ko mufassika ko mukaffira alaikum salam a ka wannan kuma da bambanci da liman rasibi da kuma liman wanda ta kama kamar rasa sallah ce kai amma liman rasibi kai sallah ga wanda yake kenan majhulul hal ko wanda yake da wasu matsaloli kamar da shi rasibin ka a'a nan ba yarda ba kamar misali liman ne a ce yana bayyana da sabo a hili ko ka san shi cewa yana shan sigari ko yana shan wiwi ka gani ko yana wani kaga ai sallar shi ta yi in yayi ko sai zama kuma shine limami ai kana samun irin wannan a wasu ma'aikatu da wasu gurare duk zaka ga wannan kai ka san cewa nan mutumin gashi yana da ire irin wannan abu yana da sabon shi da yake a fili ka gani to wannan kamar da shi shine na'ibin ka ba su harka addini kamala ake bukata ka bi limami wanda yake kamili ya yi kenan kai wannan amma an zo guri ne na lega ka tsaya ka tare sallah ka rasa sallah can gure ka ga wani dan rafiyar ga can gurin da kuma shi aka dangwala mai hula da ya yi islamiyya ya fantare ya bari ka gani wanda ya gaje ka bi shi sallah shi ba musulmi ne sallar shi ta yi amma shi aka sa a masallacin shi ne limami da koshi ka dinga zuwa a kamata yin liman ya himamu kamala da himamu cika saboda haiba ta musulunci kuma nutsuwar liman a sallah da kamalar liman a sallah to tana da tasiri wajen mai bangaren mawa shi yasa ake son liman duk yadda in ya tsaya sallah ya yi kokari ya halarto da khushu'i a cikin zuciyar shi saboda shine lubbu na sallah in shi ya kyautata to zaka ga me mamu ma za su yi ko ina ma ju'ila al-imamu li yutammu amma in ya zama to shi kanshi kawai wanda ya shiga sallan ne bai ma san me yake ba yana ta irka ne shi zuciyar shi tana ta kawai yana sauki yayi a ida ya zaka gane kawai da ya sallama ma sai hudo salula yanzu kenan sai shi duk sallar da yake muku hankalin shi yana kan salula kana sa musu wannan limama kawai na ida sai hudo salula shi kawai ya bude kuma shi kenan kenan sakuna su fara hayawa yanzu ne muku dama kan yi ida da wannan tunanin ya shiga kuma da tunanin ya zamna kuma yana ida shi yasa zai dora daga inda ya ta to kaga ya nuna yace babu nutsuwa irin wannan kuma da yawa limamai suna da wannan kuskura kenan sai a yi kokari ya zama su ai su ake liman ta ko ina ya himamu ta ko ina ya zama ya himamu nutsuwar sallah عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب 27 درجة sallar jamu ta yi sallar da mutum zai ci shi kare bi saba'in wa shiri na daraja da daraja ashirin da bakwai ta fifice ta da daraja ashirin da bakwai an karuwa ya fi hamsin wa shiri na daraja mafi yawa bi saba'in ya fi yawa wasu wani wasu ce wannan yana da alaƙa da manzala sansana a wani majalisin ya faɗi wannan a wani majalisin kuma ya faɗi wannan kenan aka mai wahayi bi hamsin wa shirina kuma aka mai wahayi bi saba'in wa shirina saboda haka kenan kowannan ya zo akan wannan wannan kulawa da sallah da fadalar sallah da kuma jam'i iya daga abin da magabata suke dinga tsayuwa akan da kuma kulawa kai ummu darda Allah kanta da rahama tace da sala alaihi abu darda abu darda wata rana ya shigo wajena wa mughtabun halin yana cike da fushi fa kul sai nace ma ghadabaka me yasa ka fushi sai ce ma'arifu min amri ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shay'an alamari al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban san wani abu ba illa salati jama'a face illa annahum yusalluna jami'an face kawai suna sallah a tare face suna sallah a tare amma duk abubuwa da yawa mi sun caccanza kaga a wancan lokaci yake sanci to yana daga tsari na al'umma mu zara su san haduwa a yi wannan da kuma fadla wanda yake na jami'i kuma haka ya kamata musulmi ya zamanto ya kula a kai sai dai ba za ka samu ladan jami'i ba sai ka kyautata a wannan sai ya zama to ka kyautata niyya sai ya zama to abin da ya hudo ka daga gida kawai masallaci ne za to a nan duk takon ka ɗaya za a kankare ma zunubi za a rubuta ma kuma lada alaikun salam a sai dai in ya samu kenan kaso na wannan ya in an salamce to ai kaga kuma na wannan jam'i din na salatul jama'a bai same shi ba sai dai zai samu ladan mi ta hawa shi masallaci takun shi da zai da wannan shine zai samu ladan shi sai kuma bangaren hamma bi hasana niyyar da ya kuma akan kyaukyawa sai kuma bi aikata ba to shi kuma kaga za a rubuta mai hasana kamila babu fadl salatul fajr fi jama'a fadla kuma gwargwadon yawan mamu gwargwadon kuma tsarin fadla da ladan sallah gwargwadon yawan mamu gwargwadon wannan sai kuma abubuwan da suke karuwa kamar daidai ta sahu kamar kushuki din na cikin zuciya to kuma gwargwadon wannan gwargwadon yadda mutum sallar shi za ta fifici sawani shi yasa mutane guda biyu za su iya sallah sahu guda amma kuma fifikon da yake tsakani ya kai rata kamar tsakanin sama da ƙasa a nan sallah sai ce mutum zai sallah ba za a rubuta mai ba sai ushe ɗaya cikin goma wani za a rubuta mai ɗaya cikin tara wani za a rubuta mai ɗaya cikin tsawon wani za a rubuta mai haka za ka ke nan gwargwadon nutsuwarka da halartar waka saboda ɗan adam bai zama ana rubuta mai daga sallashi sai abin da ya sa na kushi gwargwadon kushi ka gwargwadon sallah amma shi kushi a cikin sallah kamar rai ne ga ciki sallah da aka yi ta ba kushi kamar mutsaye ne abu ne wanda yake mara rai kamar misali ka ɗauki musan tumfiya ka kai ma sarki hadiya shine matsayin sallah ba kushuri kamar ka dau muka na dumkiya ka kai ma sarki wata hadiyya shine matsayin wannan kenan kushuri shine ran sallah shine lubbunan sallah in mutum shi yasa Allah ya ce kada afla al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una wanda cikin sallolin su da akwai kushuri amma irin sallar gaugawa ayi ayi kaza wannan duka sallah ce wadda ba ta karewa ita kanta ma sallar ba ta iya sha da kanta ba balle ta hana mutum wani aikata zunubi balle ta kankare mishi zunubi balle ta hana shi aikata sabo babu fadl salatul fajr fi jama'a sai fadlan mutum ya samu sallar asuba a jami'i ana bi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وهدوه بخمس وعشرين جزءا صلى الجمع تافي في تسلم مسلية da daraja juz'an nan daraja daraja 25 wa tajtami'u malaikatul layl malaikun dare suna haduwa wa malaikatul nahar da kuma malaikun yini fi salatul fajr a sallar asuba malaikun da suke aiki da dare da kuma wanda za su karba da yini yanzu yanzu kame a wannan lokaci to kaga alkhairi ne haduwar malaiku kenan da kuma sabkar malaiku shi yasa kai kuma he ake so ka tsaya ka daure wannan lokaci din a samu kana daga wanda za su halarci sallah ya zama kana daga cikin wannan sun makala abu hurera faƙara'u in shitu abu hurera ce kuna so ma ku karanta inna ƙur'an alfajiri kana mashahuda lalle ƙur'an alfajiri sallar asuba me yasa aka kira ta ƙur'an saboda yawan karatun da ake na ƙur'ani kana mashahuda a bal halartar mala'iku ce mala'iku suna halartar wannan lokacin shi yasa yana daga lokaci mai albarka wanda manzara sai addu'a Allahumma ij'al fi bukur ummati baraka sabon manzala sallallahu alaihi wasallam ko gajiya suka yi suna tsaya su daure su yi haƙuri har wannan lokacin mai albarka ya wuce suna ambata Allah sannan su kwanta kenan biyun da za ka yi ka daure a kan wannan ka sallaci sallar asuba a cikin jama'a manzo Allah sun sai yana cewa man sallar asuba fil jama'a fa huwa fi zulmatillah duk wanda ya sallar asuba cikin jami'i yana da wani alƙawari alwashi na Allah fala taqfadu Allah fi zimmati akallan kalla kuma ka samu farranta daga munafunci to shi kuma ka samu kubuta daga munafunci ba karamar daraja ba ce ibnu abi mulaika yace adraktu salasin min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaq ala nafsi sahabbai guda 30 na rusa ko ne yana ji ma kai shi tsoron kar aje ya wada cikin munafunci ka aje dai shi munafiki to yanzu wanda ya halarci sallar asuba cikin jami'i kadai ka samu tabbacin barranta daga munafunci saboda duk munafiki ma'rufu ne itiqad wanda yake sanannen munafiki a zamanin sahabbai bai halarta sallah asuba ita sallah ce wanda asfal salatu alal munafiqina mafi nauyin sallah ga munafikai yawan za ka yi bulaguro aka ba ka rande ko kare biyu ko kare ɗaya ko kare kaza ruwan ka ne ko ka yin barci ko ka yi kaza amma da wuya a ba musarar da ka ga bai samu ban mota ta tashi da shi ko jirgi ya tashi da shi to kaga sai sallar asuba ce yau ka rasa gobe ka rasa wani in ma ka ganshi kawai sallar kawai ka tari dai aka yi sai ka ga da magariba za a cika azhar za a cika asar za a cika amma da asuba ka ga sahu ɗaya sahu biyu haka kawai za ka kai kaga kamar babu maza a unguwar ya isa abin kuma ya ce matar ka mata yi ta kokari ka gani jiya rukun da mata ta tare shi juya ta tare shi juya ka gani wajen matar ta tashi tun karhe uku tana sallah musamman matasa kaga sun yi zama abin sosai kuma in baka saba ba ina na gaban sai ina na fashi in baka saba ba to haka za ka sai har sai ka zama lattijo ma baka iya halanka ka gani ya kamata mutum in refe za ka sa in sa za ka yi asara ka to ka tsaya ka yi da gaske yanzu ne lokacin da za ka ribaci kenan rayuwarka amma ka bari ba a samun ka sallah asuba kamar munafiki sallah asuba kawai cin jam'i za a baka lada kamar kakon dare kana sallah in ka samu asubar cin jini to kare ka kaga alkhairin rakatul fajr wanda manzara san sai ce rakatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha kare ka kaga fadala wanda ya rakatul fajr ya salla asuba manzara sai sai ce izmanni ya ibn adam arba rakatun min awwal naharika aktika akhirah dan adam kalamun ce mun zaka yi raka'a guda hudu farkon yinin ka ni kuma na isar ma duk karshen duk wata musiba duk wani abu an an an isar ma in kasuwa kake in aiki kake za ka ga da kyau shekul isa ya ce shi ne raka fajr da kuma sallar asuba ka yi raka fajr kuma ka samu sallah in ka yi waɗannan to ko kasuwa ka za ka ga da kyau al'amuran ka za ka ga da kyau a jikin ka za layyar ka za ka ga da kyau duk wata musiba aini waye duk za a kare ka daga su ko musibar ta zo ma za ta zo ma da sauki lokacin da mala'iku suke halarta su kai shaida cewa an ga wani da wani da wani kai kuma lokacin mala'ikun ba su ganka ba to kaga ai da kai matsala kuma da marece ko da rana za su zo su karɓi ranka aikin ka kuma bai je ba cikin waɗannan kuskure ne wanda da yawa kenan yan uwa matasa su yi mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu gyara mafi yawa zunubi yake ana mutum ya tashi sallah asuba da kiyamul laili da wanda yawanci zunubi yake ana mutum in ka biya gagara ka dinga yawan istighfari ka dinga yawan istighfari ko kuma dama wai baka kwanta ba sai karfe uku to yanzu ai ma ka iya tashi karfe uku baka kwanta ko karfe biyu kaga a matsayin ka ne na dan adam mai jini a ciki ba yiwa ka iya tashi to wannan ma yana da kuskuren da kenan yan uwa matasa suke a kama surutu ko mara amfani duk an wuni ba wata ibada kirki ba kai da dare ka hutar da mala'ikun ka zo kana ta tuntuma ma kanka zunubi kila wa kala ko kuma ka ga akwai waɗanda za ka ga da waya suna taushe-taushen waya suna ta daddanna waya har sai karhe ɗaya karhe biyu ta suna tsaye musamman masu neman wifi ɗin nan za ka gani yawanci a irin university ko gurare sai ga mutum ya zo ya tsaya kuma ka leƙa ka ga tarfashe shaidan dan Allah he ka ce da ya sojin da yake yin duci yake abin nan kai ba gardi ba kawai ka zo ka tsaya can a tsaye kana sai ya za a yi maka tsufa da kawa karshe karshen rayuwar ka ma ba ka tsufa da kawa kuma cika dare ka huce iyaka da karshe na sa mutum ya shirci shi yasa za ka ga yawanci irin kasashen da ke yawan ayyukan dare irin su masar ke yawan samun lafiya amma da dare kawai kamar rana aiki da dare da wannan wannan duk yana da yana jayewa matsala za ka irin kasashen da suka share kawana mafi yawa tsofaffin su sun yi samun ikhtilaf sun samun rikica to da duk abin da an je kwakwalwa in tahiya ta tahi kawai sai ta zamantu ta rikice don an fara sakin rezo kuma in ka kamu da wata cutar jikinka Allah wahala za sha za ka da kowace kana da kasala saboda wannan rashin hutun na kwakwalwa ka gani to balle kuma a tsaye ga matsalar ido ga matsalar kaza ina dalili ya za a yi ka kwanta ido ya gaji kwakwalwa ta gaji ka kwanta karfe uku ka gani hudu biyar ka ce ka iya tashi awa biyu kawai bai yi ba to kaga wannan kuma baka ce ba uzuri ne barci ne nake tashi a daga kai ne ko kuma misali kai yadda shaitan zai ma bawali a kunni kaga wani musamman ba mazala su san labari dan ka san lokacin safai wanda ba sa lansa sallah asuba ba su da yawa an ba da wutar labari wani mutum ne nama hatta asbaha ya yi tabarci alfijir ya hudu sai nan sarar sai ce za ka rajulun ba da shekaru fi uku ne mutum ne wanda shaidan ya yi bauli a kunnen shi to kaga kunnen ka da najasa shaidan yanzu ka iya tashi kamar irin masu kwana da ya kusar a kunne kwana babu arwallar kirki babu ayatul kursi babu amana rasulu ai dole a dinga ce ma ai zanzana da wace ce kaga sai sai kaga matasa da yawa kaje mutum yana ce mutum yana ce alamun ka sa dole wannan abu ka gani dole a samu arwalla a samu ayatul kursi amana rasul subhanallah subhanahu wa ta'ala wallahu akbar kai allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbil ardi azim rabbana wa rabb kulli shay'in barik lana wa nawa wa munzil at-taurata al-injil al-qur'an a'udhu bika min kulli sharr anta aqdiru bi nasrik anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay iqdi anni sayra aghni min al-faqr in dai baka so ka hadu da faqarul madikugu to sai ka dinga wannan dan saboda kakka gamu da talauci ka gani ibnu qayyim a cikin tariqul hijra sai no babu sa'ada sai ne yace addu'o'in barci sun tunkaro wajen addu'a 40 ka karanta farki da nasu saboda duk da dare ne wani sharri na aljannu da sihiri da wane ne duka da dare ne to duk sai ka karanta waɗannan abubuwa a'udhu bi kalimati ka karanta bismillahil ladzi la yadur ka karanta ka gani to dole waɗannan abubuwa amma mutum bai karanta ba da kuma mushkila wallahi wani matashi da ya samu matsala irin wannan wani lokaci wasu shekaru da a shariyar da abin nan haka yadda suke ta bibiyar al'aurar da wannan haka sau da duk wannan matsalar ce ta jawo karshe sai kashe shi sai karshe kashe shi sai ba yiwa ka zo da waya ka danna a kunne kana kallon shedanci kana abin nan kuma ka ce ba za a samu bosu aljannan da za su tara da ke ka dole wannan kuma baka tashi ba sallar asuba kuma ya ma za a iya tashi sallah asuba to kaga labudda ne kuma in mutum za ka kwanta kai ko jaraba ce tattare da mutum in ya kwanta mala'iku ba su kusanta wanda a tattare da shi da akwai jaraba labudda ka yi wanka ko ka yi tsarki ka yi arwala ko ka yi tsarki ka yi taimama ɗaya ukun wannan dole ka idan ka samu sahara in ba haka nan ba ba za ka samu kusanta mala'iku ba su in ba mala'iku duk wurin da ba mala'iku kuma shekaru suke zauwa yanzu ya zama kana barci su za su lahe da cikin ka duk wata cutarwa za su maka allazi wasu sai su durin nan dole sake saken ka ga tunanin sabo ne in baka yi sa'a ba ma ka samu intikasi ma gaba daya mutum ka ga yana shakku cikin lamarin Allah saboda shedan zai ta zauwa yana kama wasu wasu akan lamarin ubangiji don mutum bai aune ba sai ka ga ya ma fita kwata-kwata daga addinin Allah kare mu wannan duka hanya ce wadda in mutum ya bar sallah da gangamai wannan kawai ya bai وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم ممشى wanda ya fi mutane ladan sallah wanda gidan shehe ne sai ne sa wajen tahiya masallaci wanda ne yanzu zira sala wanda yake jira sallah sai salli a ma al-imam har ya sallah tare da liman azam ajra min alladhi yusalli thumma ila ya fi lada daga wanda zai je sallah ko mai koma ya barke shi in dai ka zo kana jiran sallah to kana da lada cikin wannan wanda gidan shi yake nesa da masallaci ya ne girman laya shi yasa kan ka ga mutum ko ya huta da gidan shi je wani masallaci nesa akwai wanda sai su ce ai bayan da za ka tashi wala salatu li jari masjid illa fil masjid ka gani ka cire ma ingantuwar hadisin da rashin ingantuwar hadisin babu wani dalilin da zai sa mutum ya faddala wani masallacin akan wani masallacin akwai wani dalilin ko ce zama tsari ne wanda kira'a shi tana da daɗi ko zaman to akwai nutsuwa cikin sallah ko zaman da kuka da duka yana iya sawa ka fassala wani masallaci akan wani masallaci ko kuma ma a wancan ne sai gidan ka samu taku mai yawa kana iya fassala shi akan wanda ba shi ba babu fadl tahjiri ila zuhur sai fadlar kenan yin gurji kan azhur zuwa sallar azhur kenan da wuri da lokaci yayi ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin lokacin da wani mutum yake tafiya hanya waje da husna shaukin ala tsari sai samu reshe na wata kaya ka hanya fa akhara sai kautar da shi fa shakara Allah la sai Allah ya gode ma aikin shi to kuma in dai kai aiki Allah ya gode ma aikin da kai shikenan ka zakka ta yake ma ka ka keta rakada fa gafara Allah sai Allah ya gafarta mishi kawai kaya ce gusar Allah ya gode ma aikin sai Allah ya sa shi aljanna ثم قال يجي الشهداء خمسة to wannan wanda ya kawar da kaya mu gaje tunani kuma da wanda zai kawo wanda zai kayar da abin da zai cutar ko kuma irin abubuwan da muka saba na wannan ya saki gwalalan shi wannan da wuya ka wuto da gidanka ka je masallaci in baka aure ba wani ya fallasa ma gwalalo ko ina ka gani kuma abin da bai huce bai kai ya kawo ba kawai ka yi rami ka tsare dan saboda kake duk wanda ka saki gwalala aka fallasa to wannan alhakin mutuma a ranar kiyama sai ya tsira ku an maka hisabi da shi adadin mutum nawa ne wanda muka sani mutane suna wuce da littattafan su suna bi ta gurin gwalalo to da dole ne sanin zaka kana rike da qur'ani yara sun taso daga makaranta an yana dole ta gurin najasa zaka bi ka fice da littafin Allah to kaga ire-iren waɗannan abubuwa din na ba ruwana na rashin kula da haƙƙin makwabtaka ko mutum ta bayan gida kawai sai sako gwalalan ba ruwan shi ko shi ba ta kan gurin shi bane ba kaga duka wannan kuskure ne wanda muke yi wanda kuma zai tahiyar mana da lada yana daga alama kuma na imani imasatul aza anil tsari ashwada wa khamsatun yace shahidai khamsatun daga cike da kai nau'i guda biyar al mat'un mutumin da ya zamanto alloba ya mutu sababin alloba alloba shine cuta wanda kenan za ta bazu lokaci daya kuma sannan a samu gagaruwa na maganinta wal mabatun da kuma mutumin da zai mutu sababi wanda yake kenan na ciwon ciki wal gariq da kuma wanda zai dirmi a cikin ruwa kamar ambaliyar ruwa yanzu kamar irin wannan na Libya kenan duk wanda musulmi ne duk wanda musulmi ne to ya zama mai kenan shahada wanda musulmi ne da wanda suke mu'mine da wanda suke musulmai wanda kuma yake kafiri ne shi kuma wa gara kana ala fir'auna shine kenan shi ma wannan gwargwadon imanin kare misali akwai da ya ce to ai ruwa ne a in musulmi ne kenan shi wannan in kuma ba musulmi bane shi kuma kenan azaba ce Allah ya gaggauta mushi shine bambancin kenan waro aya kamar girgizar kasa kamar ambaliyar ruwa to ga wanda suke musulmai su wannan alkhairi ne kenan an gaggauta musu zuwa aljanna kuma wannan zai zama sababin kankarar zunubin wanda kuma suke kaware su kuma an gaggauta musu ne kaga kenan shi mumini al'amarin shi duka alkhairi ne Allah subhanahu wataala karbe su matsayin shahidai kuma Allah subhanahu wataala ya maida asara wanda suka yi asara wanda suka samu rauni Allah sa ya zame musu kafara wal gharib wa sahibul hadami da kuma ma'abucin rubzar wakili kamar wanda girgizar ƙasa ko wani katanga zai rubza mushi shi ma kuma murayayyu izina ne gare mu yanzu kamar wannan girgizar ƙasa kaga musulmi ne ƴan uwanmu waɗancan wannan ambaliyar ruwa musulmi ne ƴan uwanmu ba mu da wani abin da za mu fassara kanmu a kansu kuma sai Allah subhanahu wataala ya jarabce su da haka to kaga mu kin da muke raye mu kuma aya ce gare mu dan mu kuma mu gyara mu shiga taitaye mu ya zama so ke da duk wani kurakuran mu kuma sai mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa Umar bin Abdul Aziz Allah ya kanshi da rama yace wannan aya ce yace fa qulu kama qala Yunus alayhi salam ku faɗi kamar yadda Annabi Yunus ya faɗi ka gani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa qulu kama qala Adam rabbana zalamna anfusana ku faɗi kamar yadda Annabi Musa alayhi salam ya faɗi rabbi inni zalamtu nafsi kenan irin wannan ya faru to kuma abin da ake bukata istighfari da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala dan saboda fusatar da Allah ne ake yi to kuma in hukuma ta zo ta gama nagari da wanda yake kuma lalatacce manzana san sai cewa zainab ya ga zuje shi ne ta ba fa idza karu bi baida yaqtifu Allah bi awwalihim wa akhirihim wa kayfa yaqtifu Allah bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum ya Allah zai kitse farko da karshe yace Allah zai haka kowa sai a tashe shi gurgurdan kenan kudirin shi da kuma abin da yake niyyar shi wa sahibul adam wa shuhada fi sabilillah da kuma wanda suka mutu a wajen yakin daukaka addinin Allah wa shuhada fi sabilillah imam al-bukhari ya maimaita wannan a kenan kitabul mazalim zalimci babu man akhadha al-husna wa ma yu'dhi an-nas fi tariqi farama bihi wanda ya dauke kaya da abin da yake cutar da mutane daga kan hanya sai kuma ya jefar da amma abin mamaki yake sa mutane suna zaune a majalisar ga wani dutse nan wancan ya zo dutsen ya tuntube shi ya faɗi wancan ya zo dutsen kuma sai a rasa wanda zai tashi ya je gyara wannan abin to kaga wannan yana daga kuskuren da muke samun kanmu kenan akan wannan a wannan mala yace babu fadl tahjir fi zuhri amma kuma sai bai kawo ba kenan muhalli shahid din kenan a wancan cikon hadisin kenan shi yasa wa baqil hadis taqaddama ragowar hadisin kenan ya gabata wanda kenan cikin shi aka ambata wannan babu hisabil athar sai kuma ihtisab neman ladan asar takon ka tahiyar da kake kenan takon da zaka yi zuwa masallaci ka nemi ladan shi gurin Allah subhanahu wataala ba za ka samu ladan shi ba sai ya zama abin da ya hudo ka da gida sallaci amma in misali kai arwalla sai ka biya majalisa daga majalisa kuma sannan ne ka zo masallaci kai arwalla ya kace bari je wajen wani salati ka daga nan ka ga ba sallah bace ta hudo ka daga gida to wannan ba za ka samu ba wannan lada ko kuma baka yi ihtisabi ba baka nemi ladan ba gurin Allah subhanahu wataala shi ma ba za ka samu ba an Anas radiyallahu anhu anna bani Salima aradu an yatahawwalu an manazilihim bani Salima bani Salima da kasara kenan ita waccan kabila yake ce bani Salima kenan banu Salima shine abinda Abdullah ibn Fodi a cikin misbahur rayugo yace wajen masalmatu ko wa fi bin salima amru ma al qabilatin wa dhumuni yace kenan wajen masalama salama suna da yawa cikin ruwa a ce maka salama salama salama bin abdurrahman da rawi daga abu huraira amma bil kasri wa guda biyu ne amru bin salima al jarmi kenan wancan sahabi banu salima kenan da su ba zuwa ga ita wancan kabilar da kasara amma waɗanda ba su ba su kuma kenan mi da fasaha saboda kene yana daga abubuwan da suke da tashabuhi kenan saboda haka amr ibn salima al-jarimi da kasra kabila ta banu salima ya banu salima saminuni bi haisikum shi ma da ni kasra yana wani sun annabani annabani salima lalle kabila ta banu salima aradu an yatahawwalu amma nazirihim sun yi niyyar su kaura daga gidajensu su saida bayan zulu qariban min annabi sallallahu sai su kauro dab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa qariya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi an ya aruwa da madina kasa tsiretar da madina a sahi abar kenan madina fa qala yace ala ta tasibuna atharakum ba za ku nemi ladan takun ku ba da kuke zuwa masallaci a wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace diyarakum tukutabu atharu ku lazamci gidajen ku ku zauna za a dinga rubuta muku duka kenan takun ku da kuma tahiyar ku da kuka yi wannan ya nuna in gidanka yana nesa da masallaci abin da ka zama sannan ba ya raba fantsama a tashi a bar gari to in kuka bar garin ya za a yi wasu maƙiyan ku kuma za su zo su su zaman to sun zaune garin kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mu a ku zauna ku da zamci gidajen ku za a rubuta muku dako muna tsoron lokaci ya wuce ko mun tina ka dora a to insha Allah sai mu sai mu abinda muka yi zama daidai Allah tsara maka da kuskuren ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana ya rabbul alamin Allah ya ma rayuwar mu albarka ya ma neman ilimin mu albarka da jan hana karatu yawanci muka tsora mun tuna insha Allah da lokacin da ake karatu akan ƙara ko goma ko ashirin duka yana kama abinda muka wadi Allah tsara mu alada kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ma rayuwar mu albarka ya ma neman ilimin mu albarka Allah subhanahu wataala ɗaukaka addinin musulunci da musulmi wanda ke halin ibtila'i kasashe daban-daban Allah subhanahu wataala ya yi sanya ya zama kafara a gare su ya rabbal alamin Allah mu sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والرحمة والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله خيرا الله